أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah da ya sake kawo mu wannan rana ta asabar sha uku ga watan ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya yi daidai da sha takwas ko ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihissalam da fata allah ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon allah sallallahu alaihi wasallam akram sallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم عبدتم عبادي هؤلاء يمهم ضل السبيل na'am قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا alhamdulillah har yanzu dai muna cikin suratul furqan inda muka kwana akan aya ta goma sha shidda wacce Allah subhanahu wata'ala yake faɗin cewa lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'adan mas'ula Allah ya ce su 'yan aljanna a cikin aljannan nan suna da duk abin da suke so a basu kuma su madawwaman zama ne a cikin aljanna wannan abun ya zama alƙawali ne abin tambaya a wajen Allah to bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya sake komawa game da maganganu akan kafirai da irin abubuwan da za su fuskanta a ranar tashin alkiyama sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yawma nahshuruhum ko yawma yahshuruhum Allah ya ce ranar da Allah zai tashe su in ka ce ya hashiruhum kenan in kuma ka ce wa yawma na hashiruhum ranar da za mu ta da su in ji Allah duk magana ɗaya ce wannan ya faɗi ka faɗi wannan kuma shi ya faɗi da kanshi bai da wani bambanci wa ma ya abuduna min dunillah kuma za mu ta da su da su da abubuwan da suke bauta mawa koma bayan Allah wanda wasu gumaka suke bauta mawa wasu rana wasu mala'iku wasu annabi isa wasu uzairu to duk dai mai bautar wani abu da wanda aka sani na wancan zamanin da na yanzu wanda yanzu ma akwai masu bauta aljani ko yau mutum sai abin da aljani ya ce mai shi zai aikata in ya ce kakka je kasuwa yau ba za shi ba in ya ce kakka yi ta sallah asuba ba za shi ba wannan bauta aljani da kuma masu bautar dodanni wanda mutum ya samu wani dodo ya haɗa kawai ya rinka bauta mai zai noma ya dodon na yace gobe na kakka shuka masara dawa za ka shuka sai ce ko in ya ji dodon na kuka iri kaza to bana ba shuka dawa ya shuka masara wannan shi ma bauta ne shirka ne Allah ya kiyaye mu Allah ya ce to ranar da za mu tada su da abubuwan da suke bauta mawa koma bayan Allah fa yaqulu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa abubuwan bautansu a antum adlaltum ibadi ku wa'annan abubuwan bauta ku ne kuka batar da bayina idan gumaka ne sai Allah ya tambaye gumaka ya ce yanzu ku gumaka ku ne kuka batar da bayina kuka hana su bi ni kuka ce ku ne abin bauta in masu bauta aljanai ne haka ko da ke malaman tafsiri suka ce a to ai gumaka ba sa magana ba sa ci ba sa sha qur'ani ma ya faɗi wannan a baya to ya za a yi kenan suka ce a'a baka ji Allah subhanahu wataala ya ce ranar kiyama zai ba kafa dama ce magana zai ba hannu dama ya magana zai ba gaba uwa dama su magana wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu kafafuwan su za su yi mana magana da hannuwan su alhalin kuma anan duniya ba su magana suka ce ai ubangijin da ya ba kafa dama yin magana ita ce zai ba gunki dama yin magana a tambayi kuma kansu su yi magana yanzu kuma kafin ka hana su bauta bauta ta kuce sai a bauta muku ce subhanaka Allah mu ba mu muka ce ba ba ruwan mu mu ma mun waye gari kawai mun ga sun sassako mu suna bauta mana aljanai a tambaye su sai a aya ubangiji mu ba mu muka hana su ba sai Allah ya tambayi annabi Isa tunda akwai masu bauta mai sai Allah ya ce mai a anta qulta lin nas takhizuni wa ummi ilahin min dunillah yanzu Isa kai ne ka ce ma mutane su rike ka da kai da iyayenka alloli guda biyu kuma bayan Allah annabi Isa ya ce subhanahu Allah ni ban faɗi ba ban faɗi ba ni ban gaya masa ba tsarki ya tabbata gare ka har ma sai annabi Isa ya kafa hujja ce to Allah in kuntu qultuhu faqad alimta in dai na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika Allah ka san abin da ke cikin zuciyata amma ni ban san abin da ke cikin zatinka ba naka in na ce sabauta mani ka sani in ban ce sabauta mani ba ma ka sani ya Allah kaga hujja ta kare an tambayi annabi isa ya maida ma Allah sani in masu bauta uzair ne su suka fi abun ban mamaki ba dan su masu bauta uzair su abin da ya dauki hankalin su wai su abin da yasa suka ce uzair dan Allah ne suke bauta mai tunda Allah ya aiko annabi Musa annabi Musa ya wuce ba a samu banu Isra'ila ko mutum ɗaya wanda ya haddace a taura ba yanda mu ga mahaddisan Qur'ani nan da yawa har kananan yara ma to su ba a samu wani mutum komin tsabar shekarun shi ba in banda Annabi Musa da Annabi Haruna wanda ya haddace a Tawra to sai aka haifi Uzairu yana dan karamin yaro sai ya haddace a Tawra kuma ya dinga duk hukuncin da ya bada sai a ji yayi daidai da Tawra sai suka ce kai ai wannan watakila dai bayan wucewa annabi Musa ne Allah ya turo dan shi ya jaddada mana a taura kuma ana nan ana nan Uzair wannan ya ya yi aure ya yi gida a wata ruwa ya yana da shekara talatin ɗan na da shekara ɗaya kawai sai ya tafiya yana zuwa garin da ya tafiya sai iske Allah ya halakar da mutanen garin har ma garin ya zama kufai ka komai sai rusassun katangu sai ga wai ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mauta yaushe ne Allah zai rayar da wannan garin bayan ya mutu Allah ya ce a masoya na kuma ba ku sanni ba nan take fa amata wallahi mai ata am sai Allah ya kashe Uzairu shekara 100 bayan shekara 100 ya mutu jakin da yake kai ya mutu bayan shekara 100 sun ba a sasan na Allah ya tada shi da Allah ya tada shi zai ce to ga yadda ake raya matacce kai Uzairu shi da ya koyi gigi ya gan shi kawai bai san yadda aka aka tare shi ba sai Allah ce kalli jakinka ya kalli jaki kashi ya kwari shekara ɗari kawai sai ga wancan gwiwa kashin sai ta margino ta zo ta haɗu da wannan sai ta haɗu wancan gwiwa ta haɗu da wannan ƙasusuwa su ke lato na jaki suka haɗu bayan ƙasusuwa sun haɗu sai Allah ya mar jijiya wahayi sai kawai ga jijiyoyi sun zo jikin kashi fara sai jini sai ga kashi ya ɗaukargo sai ruwa sai ga nama ya zo ya lullube sai fata ta zo ta lullube kawai sai jaki ya tashi ya kuka jaki na tashi kuma sai zo yana sunsune sunsune ya gane uzairu uzairu ya gane jakin shi ne a sai Allah ya ce to ga kamar ya ce ga yan jirka ka canta abinci duba ka ga ya aka yi da ita da ya duba ka kaddara farashi da ya ɗanɗana fara a shekara ɗari ko tsani ba ta ba. sai Allah ya ce mai to ka ga yanda muke rayar da mace shi da kamar ka koma gida iyalanka suna neman ka shekara ɗari ba san inda kake ba ko sai ya dawo gida dan shekara talatin ko tsawo na mita ɗaya Allah bai ƙara mai ba gashin shi ko ɗaya bai baki ba yanda ya mutu na haka aka tada shi a sai zo ce nan gidan su wane ne ina wane shi wai ko obere ne ce da aka kawo ɗan shi wanda ya bari yana da shekara ɗaya yanzu wannan ɗan yana da shekara ɗari da ɗaya shi kuma uban shi na da shekara talatin da ɗaya kaga wannan abun mamaki ne wannan abin kawai ne ya ɗau wasu daga cikin yahuda suka ce ai uzairu ma ɗan Allah ne to shi ma Allah zai kira uzairu ya ce uzairu kai ne ka ce ma wa'innan mutanen su bauta maka su daina bauta ta ya ce subhanak Allah ni ban faɗa ba Allah ni ban ce ba in ma na faɗa ka sani ni dai ka san bawan ka ne kuma akan haka na mutu antum adallatu ibadi haula shin wai ku ne kuka batar da bayina wa'annan am hum dallu sabil ko ko su da kansu ne suka bace ma hanya amsar su da kansu ne suka bace ma hanya annabi Musa annabi Isa bai sa su ba Uzair bai sa su ba gumaka ba su sa su ba aljane ba su sa su ba to ko yanzu ha masu shirke-shirken wannan zamanin abinda ba za a yi kenan a lahira ka zo kawai ka samu wani shekanin malami ya haɗa ka da aljani wataƙila ma ba aljanin ba ne sarkulla ne kawai kawai sai aljanna ya ce ma idan kana son kai kuɗi ka daina sallah asuba ko kuma in kana son kai kuɗi sai ka samu wata mata wata mata kullun ka yi zina da ita ko sai ka rinka shan giya haka fa ake yanzu akwai mutumin da aka ce ya shahara a ƙasar nan amma aka rasa dalilin me yasa ba a mai aljihu a wandan shi ashe wani aljani gare aljanin ya gaya mai in yana son asirin shi ya roho a duniya sai yayi abu biyu kai ya rinka shiga sahun sallah kuma din aka zo aka bar sallah ya sa hannun shi wanda ya taba zakarin shi haka ya rayu haka ya mutu kuma aljani ya sa mai wannan wannan mutu da imani da haka mutane mu kiyayi shirke-shirke ga shirka nan ba ta da iyaka shi ya sa ma masu ciwon mutane shirka ma saboda yawan shirkan ne masu ga dinga ɗibar shirkan masu ma addinin su ce su ma mu shirkai ne Allah ka kiyaye mu Allah ya kiyaye mu qalu subhanak to duk waɗanda Allah zai tambaya din nan sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya Allah mu bai kamata gare mu ba mu riki wasu iyayen gida min dunika koma bayan ka amma muna ganin ya ubangiji abinda ya jawo waɗannan mutane suka yi maka shirka daɗi ne ya masu yawa kasa in daɗi ya mu mutum yawa ai ba abinda ba zai iya yi ba ko yanzu da Allah sai ka samu irin ƴaƴan na renan falo wanda ba su san wata wahala ba ya tashi komai sai dai ya gani da Allah tarbiyyar shi za ta daidai da ɗan talaka to shi ne mala'iku suka ce Allah ai daɗi ne ya musu yawa mata'atahum wa aba'ahum Allah ai ka ji yadda su daɗi ne a duniya su da iyayensu ka ba su arziki ka ba su lafiya ka ba su tsawon rai duk abin da suke so za su ci za su ci to wannan abin shine ya jawo suka yi maka shirka hatta nasu zikira har suka manta ambatanka ko kuma har suka manta littafinka shine alqur'ani wa kanu qauman bura suka suka kasance sun zama mutane ne halakakku shi yasa suka yi maka shirka me kuma ni'imar da kai masu su bi ka su kiyaye iyakokin Allah sai suka kibi ya zama cewa sun kafirce maka kuma sun zama mutane halakakku Allah ya kiyaye to anan akwai wata izra da ya kamata a kula cewa to ashe jin daɗi da wadata na hana mutum ya bi Allah a malayen da ake ta hajjaran majaran ɗin nan baka san wahalar shefane ba baka san wahalar sutura ba baka san wahalar makaranta ba komai sai dai ka gan shi zube da Allah yaushe hankalinka zai dawo zuwa gaban Allah kai kullum abin da ka sani kawai akwai baka san babu ba kai dole duk abin da ya zo gaban ka yi za ka yi wannan yana daga cikin abin da ya bata tarbiyya ai ko yaro ya tashi duk abin da yake so ga nan yaushe zai dawo kan hanya a ce mai Allah ya hana kaza bari Allah ya ce ai kaza ya aikata to da haka lalle ne wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya rufa mu asiri ya wadata su to su rinka kaffa kaffa kada wadatar da Allah ya yi masu ta sa su kafirce mu Allah za su yi asara a duniya kuma za su yi asara a lahira amma babu babban dan asara irin talakai saba ma Allah wannan shine uban yan asara shi bai ji dadin a duniya ba kuma a je lahira ya sha wuya Allah ka kiyaye mu wa kanu qawman dura fa karka gabu ku فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا na'am ومن يظلم منكم نجده عذابا كبيرا Allah subhanahu wata'ala idan ya tambayi waɗanda kafirai suka ce suna bauta mawa suka faɗi gaskiyan magana cewa su ba su san ma suna bauta musu ba ko bai kamata su bauta mu wani saɓanin Allah ba to sai Allah ya mai da fuska ya kalli kafirai sai ya ce musu to fa karkar ku to ga waɗanda kuka ce suna bauta mawa sun tsare ta ku sun ce su ba su san suna bauta musu ba a to ba hujja kenan mutum ne ka zo ka ce an an matse ka a kotu ka zo ka ce ai duk kudin nan baki ɗaya ni da ake bani wani nake kai mawa aka kira wani ya ce ni ai ban ma taɓa ganin ka ba he yau sai kuma a hukunta shi Allah ce to ba karkar zabukun bi mata kulun gashi yanzu sun ƙaryata ku da abin da kuke faɗa cewa su kuka bauta mawa fama tastati'una sarafan kuma gashi yau an zo wata rana ita ce ranar tashin alkiyama wacce ba za ku iya juyawa ba ku koma zuwa ga bin Allah maganar bin Allah ta kare an zo lahira wala nasaran ko ba za ku iya samun taimako ba ba dama a koma duniya ko ba samun taimako shi yasa ake cewa 'yan wuta idan suka ji azaba sai sun ka cewa rabbana farji ila na amal salihat inna muqinun Allah koma da mu duniya mu aikata aiki kyakkyawa lalle mun sakankance azaba ka gaskiya ce to ina Allah ya zartar da hukunci duk wanda ya ketare hijabin duniya ya ce bar zo ba maganar dawowa in kayi aikin arziki ka samu yadda Allah in kayi aikin tsiya ka samu azaba Allah Allah ya kiyaye da haka ayi kokari a bi Allah a kiyaye iyakokin Allah kafin zuwa ranar da sabanka ba zai amfana ma komai ba Allah ka kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce wa man yazlim minkum nuzuhu azaban kabira wa man yazlim minkum da haka duk wanda ya zalunci daga cikin ku ya kafirce mu Allah ya kafirce mu iyakokin Allah to a yau din nan tsakanin mu da shi nuzuqu azaban kabira za mu ɗanɗana mashi azaba kuma azaban mai girma Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu kalli girman Allah amma a girman shi na alkabiru ya ce to yau zai yi azaba kabira yadda abin yake gama samu wani ƙarfan mutum ne sai kai mai laifi sai ya ɗauko wani icce ko wani abu ya ce to yau zan ma duka mai tsanani da Allah wannan dukan da zai maka zai yi daidai da dukan yaro dan shekara bakwai Allah ce zai yi azaba kuma azaban nan mai girma Allah ka kiyaye mu daga wannan azaba dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Mm.
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة Mm.
أتصبرون gaskiya ne وكان ربك بصيرا Allah subhanahu wataala sai ya sake dawo da magana da muka karanta a baya da kafirai suke tuhuma annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa mali hadha rasul ya kula tsama wa yamshi fil aswaq me yasa wannan annabin yake cin abincin Allah ya aiko shi me yasa wannan annabin yake yawo a kasuwanni me yasa yake tafiya ai abin da ya kamata in Allah ya aiko shi to ya zama cewa Allah ya bashi wata gona ko ta taska da zai ranka ci ba sai ya shiga kasuwa ba sai ya yi wani abu ba to shine na Allah ya sake dawo masu da ansa da raddi akan abubuwan da suka gaya manzo Allah Allah ya ce ya Rasulullah idan wayannan kafiran suna aibata ka da wannan to ai ba kanka farau ba annabawan ma da suka gabata an masu irin haka shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin ya rasulullah ba mu aiko gabanin ka wani daga cikin manzanni ba illa innahum la yaquluna ta'am face cewa annabawan nan suna cin abinci annabi adam yana cin abinci annabi Musa Nuhu kowane annabi na cin abinci to da haka kai ma tunda annabi ne daga cikin annabawa dan ka zo zaka ci abinci babu laifi hakanan kuma bayan yana cin abinci waya mushuna fil aswaq suna tafiya a cikin kasuwanni dan an ganka a cikin kasuwa ne laifi nayi dogon bayani ran wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa yayin iyalan shi cefane kuma yana shiga kasuwa ya gaya ake tafiyar da kasuwanci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa safiyar wata safiya da aka yi ruwa yana yabinan yabinan yabinan sai kawai sai ya je wajen wani mutum da katon kwandon shi na alkama to manzo Allah yanda ya ga an yi ma kwandon sai Allah ya sanar da shi kasan kwandon alkamar jikakka ce manzo Allah na zuwa kawai sai saka hannun shi ciki sai ya dago yana dagowa ya ga hannun shi da lema sai alkama shi kaskade yake sai shi ya kai bawon Allah me yasa ka sanya alkama shi kakka a ƙasa kuma ka sanya mai kyau a sama sai shi ya rasulullah wallahi ta kasance ruwa ne ya jika ta to he nake jin tsoron in na bace kakka ba za a siya ba shi yasa he na tsora mai kyau a sama duk wanda ya zo zai siya he in mai jama'a na he dinga ɗiba gefe ina kan bato shi kakka ita kuma busassa na rufewa in ya ta ya gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana falaysa minna ko da kafin na sai da annabi ya ce afala ja'altu fawqa ta'a me yana ka sanya ta saman abincin a dan matso ne saboda masu shigowa annabi ya ce me ya hana ka sanya ta saman abinci sai annabi ya ce to duk wanda ya yi mana magudi bai daga cikinmu to ka kalli na mu ɗau wannan hadisin kaɗai lalla ƴan uwanmu masu awo ya aiki sai mutum ya zo ya siyo wata matattar dawa buhu guda ko buhu biyu sai ya zuba a kwando sai ya samu tiya biyar ko goma mai kyau da ka zo ka ga dawa nawa dawa a ciniki amma kalli dawa fa ku ci nukanta sai shi abin tiya goma in ya tashi ya rinka ɗiba gefe yana kamfato mai kyau yana zuba ma ita kuma wannan wadda aka shirya ha inci da ita tana zuba da ya kamfato sai ta rufe sai ka je gida sai ga ashe wannan dawa mara kyau ce to man gashe na hafa laisa minna to a cikin kowane abu na mu'amala idan mutum ya tsora mai kyau a mara kyau ya zama cewa ya yi aiki Allah ya kiyaye mu wayan su na filasuwa kuma suna tafiya a cikin kasuwanni to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da yazo zai shiga kasuwa da yazo zai shiga kasuwan nan sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yumiitu la yumiitu biyadi la khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a ko dai in zai shiga kasuwa Allah zai bashi lada miliyan ɗaya Allah zai kankare mai zunubi miliyan ɗaya Allah zai ɗaukaka mai daraja miliyan ɗaya amma kaga ai ba ta addu'a ba ce mai wuya لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ya kamata a kiyaye nan saboda muhimmancin ta shi yasa ka manta na rubuta da haka wannan tana daga cikin addu'o'in da aka ji manzo Allah na in zai shiga kasuwa yawan in zai shiga kasuwa ya karanta addu'an nan Allahumma inni as'aluka خير من خير ما في هذه الصوت وخير ما بعدها واعوذ بك من شرها وشر ما بعدها اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اجهل او يجهل او اظلم او يظلم علي duk dai irin addu'o'in da in ana yin su za a shiga kasuwa ne kowace tana da falala da haka mutane su yi kokari a kiyaye ko da wannan ce mai dan saukin nan la ilaha illallah wa da la sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-hayyu la yamutu bi yadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ba ta da wuya kowa zai iya haddacewa to in mutum yayi ta kun ji falalar da Allah zai ba shi zaka shiga kasuwa ba laifi bane annabawa suna shiga kasuwa kuma suna kasuwanci sun yi kasuwanci an saya wajen su sun saida magabata radiyallahu anhu irin waɗanda ake koyi da su sun yi shaguna a kasuwa kalli matsayin imamu shafi'i yaji yake saida a kasuwa kalli matsayin imamu malik dan kasuwa ne wanda tun yana zama kasuwar da ilimin ya kwace kasuwancin sai ya zama yana tura 'yan kasuwa a je a yau mai kasuwanci a dawo akwai ina ganin ko imam ahmad bin hanbal ne ko abu hanifa ne wata rana ya je ya siyo wasu laifi da ya siyo wannan laisussuka ya zo da su to a cikin laisussukan nan sai ya samu wani laifi guda ɗaya yana da aibi sai ya zama wannan laisussuka masu kyau za a saida su misali dinari saba'in sai ce to wannan mara kyan shi kuma za a saida shi dinari hamsin to sai wata yan bukata ta same shi zai tafi gida sai ce makocin shi da Allah mala dan duba min kayana zan je kasuwa zan je gida in yi bukata in dawo amma idan mai sai ya zo kaga wannan laisussukan in ya siya dinari saba'in a saida mai amma wannan guda ɗayan yana da aibi ka nuna mai aibin in ya ce yana so to a saida mai dinari hamsin to da Allah ya tashi jarraba wannan malamin yana tafiya kawai sai Allah ya kawo wani mutum shi kuma da ya shigo shagon sai ya ga ba lesin da yake so sai wannan mai aibin shi kuma wanda aka ce ya duba kaya sai ya manta an mai kashedi da sai ce dillin su nan kudin shi kawai dubu saba'in a dinari saba'in ya saya aka sa mai a jaka ya ba da dinari saba'in ya ce yana ɓacewa sai mai shago ya dawo da zai ce to alhamdulillahi cikin laisussukan nan an sai guda ɗaya ga kuɗi ce to alhamdulillah na gode ya sa kuɗi a jaka a sai bayan yan kwanaki sai tunani ya zo mai a to kafa a ce laisin nan aka saida yana zuwa ya buɗe ka sai ga lesin na aka saida shi malam wa ka saida ma lesin ya ce to wallahi mutumin nan da na saida ma lesin nan na kula dai kamar mutumin bagdada ne kasar iraki ya ce to lalle zuwa bagdada ya sama don wajibi ne in je in maida mai dinarin shi ishirin sai ɗauki ɗaya naɗa kaya ya kulla shago ya bagdada duk masallacin da ya je shi da Allah jama'a ina cigiya akwai wani mutum da ya je garinmu ya sai wani yadi na lesi mai iri kaza mai iri kaza amma yana da aibi abu kaza da Allah idan mutumin nan yana nan ya zo ga dinarin shi ishirin na kawo mashi sai da ya wata uku yana neman wannan mutumin bai same shi ba tukunna ya dawo da ya dawo sai ya ɗau wannan dinarin saba'in baki ɗayansu sai ya bada sadaka ya ce Allah idan mun gamu da wannan mutum a lahira Allah ka fidda mai nashi kuma ka ba shi tukuncin dinaran nan hamsin kyauta saboda na yi ciniki da shi a bisa rashin sani an jiwa Allah ‘yan mu ne yanzu ya Imam Shafi Allah ya kara mashi yadda da na ce muku dan kasuwa ne ya taba sai ran yana dinka kaya sai ya so ya dinka masu kyau ya ba teloli su dinka mai sai ya dila sai ya rinka aikawa garuruka ana yana da wakilai suna saida to rannan sai wata dila to a cikin dilar sai ya zama akwai wata riga guda ɗaya yadin ya fashe a wajen kafaɗa an ɗan yi mai yadda daga haka amma ba kowa zai gane ba da mai ɗinki ya zo ya ce to yau muka la kayan nan dai ka ji yadda aka yi amma ga wannan yadin ya ɗan samu ‘yan matsala ne mai diddiga ya ce to wa komai da aka je aka ɗaure sai ya sa wannan rigar mai daddaga a cikin leda sai ya sa ta adila sai ya rubuta takarda ya aika ma yaron shi na wani gari ya ce ga kaya nan ɗinkaku guda kaza amma akwai wata riga guda ɗaya tana nan ne mata shaida na sa ta a leda kada a saida ta yadda ake sai da sauran kayayyakin saboda tana da daddaga a kafaɗarta shi ne aibin kaɗai daddagan nan amma inda komai na sauran yake aka yi da ya aika mai shi kuma da ya sa a kasuwa sai wani mutum ya zo ce dilan yake so baki ɗa sai aka yi cinikin dila baki ɗaya ba a ware wannan rigar mai daddaga guda ɗaya ba shi ma da ya tashi zai aiko da kuɗi sai ya aiko da kuɗi imamu shafi ya lissafa kuɗi ya lissafa ya lissafa ya ga kuɗi cif sai sake rubuta mai takarda ba waya ya aika mai ya ce na ga kuɗin dila amma ban ga gibin mai daddagan nan ba sai ya rubuto mai takarda ya ce aka ramu kalla ai wani mutum ya sai dilar baki ɗaya ko ban mai bayani ba ya sake rubuta takarda ya aika mai ya ce to mutumin ina ne ya ce wallahi ban san ko mutumin ina ba ne saboda wannan da daga sai kwashe kudin dilan baki ɗaya ya raba sadaka ya ce in an je lahira Allah ka hidda mun kuɗi na ka hidda mai hakkin shi kun ji wanda ake kasuwa amma yanzu har cewa aka yi mu ma bayin Allah ne mu ma bayin Allah ne irin su kuma in za mu shiga aljanna so muke mu shiga irin tasu to mu ko yanzu an ce an ce amma su yaɗi duka ma suna da wasu ƙwayaye ko an ce in ka shiga za su haska ma yadin ko ka gan shi da ya an ninki an sa kaya to gida ka gaba shi bane bayanci ne wannan Allah ya kiyaye mu wai mu shuna fil aswaq kuma suna yin tafiya a cikin kasuwanni wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitna Allah ya ce kuma muka sanya sashin ku ga sashe ya zama jarraba kowa akwai abin da Allah ya jarrabe shi da shi a wani ka ɗauki tun daga kan annabi da mutanen shi za ga annabi Allah ya jarrabe shi da cutarwar mutanen shi hakanan su ko mutanen shi Allah ya jarrabe su da zuwan annabin in ma su ji daɗin zuwan shi ko su ƙi jin daɗi ɗauki malami da almajirai in ka je tun daga malamin islamiyya za ka iya iske malami in ka tambayi almajiran shi suwaye abokan gaba ka yanzu ce malam saboda me yana bugunsu yana bugunsu yana matsa musu ya sun zo makaranta shi kuma me yake kallo wannan abin da yake masu shine alkhairin da za su zama mutane ko ba haka bane kaga Allah ya jarabi malami da almajirai Allah ya jarabi almajirai da malami an ce akwai wani ana yawan ba da wannan hikaya akwai wani malami sai sarkin garinsa sai ya ɗebo 'ya'yan shi sai ya kawo ma wannan malami ya ce a karantar da shi sai ya zama kowa babban ɗan malamin mai hazaƙa ne yana da basira yana ta karatu ya kuke yana karatu sai wannan malami ya kira shi yana zuwa kan ya tsugunna malamin da ya sa bulala ya kama bashi kashi ya mai fata fata su je ka cigaba da karatu to ashe ka san yara ba su manta abu ashe ya aje wannan abin a zuciyar shi ya tunana ya rasa laifin da ya mamala ana nan ana nan har ya girma ya gama karatu ya koma gida wannan abin na zuciyar shi kullum addu'ar da yake Allah ya sa ya zama sarki ya mai da martani malamin shi wa shi kenan wannan ko bi amrin mukaddara sai uban shi ya mutu sai aka ɗauko shi aka bashi sarauta duk aka yi bikin sarauta aka yi komai yana zama kujerar mulki sai ce madogarai ku je ku ɗauko malam ku kawo mun shi aka kawo malam gaban sarki ya ce gata malam wanda ke kan kujerar nan kasan kowaye ya ce na sani almajiri na ne wani kuma yau sarki na ne ya ce to me yasa lokaci kaza ban maka komai ba dan zalunci kai ta bubuna kai mun raunuka a jiki baka san zan zama sarki ba zan iya rama to da ka yau gashi na zama sarki kuma in ma ka matsa in sa a kashe ka malami ce gaskiya ne ya ce amma ka san dalilin da ya sa ne maka haka a wancan lokaci ya ce a'a ya ce na kalle ka ne sai Allah ya min ilhama cewa za ka iya zama sarki to sai naga in ka zama sarki wacce irin gudunmawa zan baka sai na ga to bari in ɗanɗana maka zafin zalunci a jikinka don kada ka ranka zaluntar talakawanka ce shi yasa ka gane maka wannan duka ba malam sarki da ji haka ya sauka kan kujera ya rungume malam yana istaghfir li ya shekh ka nema mun gafara na tuba ka nema mun gafara gun Allah duk almajiri da malami haka ne akwai wasu ɗalibai ma da aka zo aka ce malamin su ya mutu kawai suka yi ta tsalla alhamdulillah alhamdulillah malam ya mutu amma yanzu kuma su ke mai addu'a Allah ya ji kan mala to wannan kaga jaraba ce haka nan mai kuɗi da talakawa da mai kuɗi ya wuce ku da mota daga yana kuɗin haram kuɗin yankakkai kuɗin kaza kuɗin kaza duk abin da ya a ce makiyin Allah bai da tausayi bai da kaza ko to kuma talaka mai Allah ya jarrabe ku da kun zo ku je shiga ƴan maulan nan mutane sun ki neman sana'a duk da ka zo ka zauna a dame ka an jarrabe ku da shi an jarrabe shi da ku in mai gida ne da iyalan shi Allah ya jarrabe ka da mata wataƙila ma Allah ya zamo wata fitinan na ya rataya maka duk inda za ka juyo a daidai ita ta ce ba haka take so ba kulle ita dai a fitina to ita ma Allah ya jarrabe ta da kai wataƙila abubuwan da suke so kai mata ba ka yi mata wanda kuma duk jarraban nan ibtila'i ne Allah ke ma bayan shi don me don su samu lada a wajen shi ɗauki sha'anin mata da miji ɗin nan ana ba da wata hikaya cewa wani bawan Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya hore mashi faskare yake amma duk in ya je daji ya yi icce da farko shi ya ɗauko da kanshi ya zo ya saida to ranar sai auri wata mata ƴan bala'i ai akwai mata ƴan bala'i ko wadda dama in za ka shigo gidan ka san abin da ka tunkaro to daga ran da ya aure ta ta fara zazzaga mai to daga ran nan kawai ya je daji ya fuskar iccen shi ya gama yana kokari ya yunkura ya dauka kawai sai ga zaki ya zo ya kwanta kuma sai Allah ya cire mai tsoro kawai ya dauki iccen nan sai ya tsora bayan zaki sai zaki ya tashi zaki na gaba yana biye yanda ka san mai jaki yana biye zakin nan bai tsaya ko ina ba sai kofar gidan shi ya kwanta ya tura iccen shi zaki ya ba zama sai daji gobe yana koma ya gama icce sai ga zaki kai daga nan dai kawai sai ya zama kowa ma ya san cewa in ya je ya fuskaran shi da ya gama zaki zai tsoro ma ya kawo mai gida to yana nan yana ta hakuri da bala'in wannan matar shekara da shekaru to rannan wannan ba fili ba ne a tsalla ko mana koyo gaba ne don wasu zamu da shigo shi kenan rannan bil amral muƙaddari sai wannan mata ta mutu yanda mata aka yi ta jin labarin haƙurin shi da juriyar shi da yanda ya haƙuri da matan nan kowace mata ce ta tasowa za ta aure ya samu ta mata salaha mutum ya kiri ya aura da ya aure wannan mata ita kuma ta duka mai biyayya wannan ya ce mata to zan koma sana'ata ya ɗauga kiri ya je daji ya yi ice ya ɗaure ya ga zaki shiru ya ga zaki shiru he ba zama daji neman zaki yana zuwa suka yi arba da zaki kawai sai ji zaki ya kama gunguni zai taso ya cinye shi na zaki ni ne wa mai mai icce zaki na turjiya kai ga dai abin la'ala wala kuwata ya zo ya raba iccen shi biyu ya ɗauko rabi ya taho gida gobe ya koma ba zaki jibi ba zaki sannan ya wani abokin shi ke tambaye shi wai ya labarin zaki ya ce to ai wallahi ni dai tun da mataccen ta mutu zaki bai kara ɗauko min kaya ba sai aka gano ashe haƙurin nan da yake da halin matan nan tun da ita ma ƙasƙantatta mai rauni tana wulakanta shi to bari Allah ya hore mai zaki ya mai hidima to kenan a nan gunye ake karantar da mu ashe in kana da mata ɗan masifa da bala'i ƙara rike ta gagam akwai wani arziki da wadata da nasara da Allah ke baka sakamakon wulakancin da take maka kenan ma ka dinga cewa aini gidana in na gitta karaba ne tsallakawa to ka zama sakarai ka zama sakarai ai ka gitta karan wata ta ce baka isa ka gitta shi ba to lokacin ka zama namiji saboda ya kiyaye doka an fi manzo Allah amma da Allah in ya gitta kara a gidan shi matan ba su ketara hammawa alayhi salamu yace ai kaza su ki ye fushi ya tahi ran da zai dawo su ce ka huce ka dawo to san da zuwa ba ka su kai mai ba alayhi salamu ne fa suka bata marai kawai yace ban kara shigowa gidan nan sai wata guda yaje masallaci ya taru kowa ya zo ya rasulallah annabi bai shiga gida annabi bai kai rannan dai maganganu suka yi wa ranar 29 ga wata da hantsi sai ya shiga gida yana shiga wanda ya fara arba ita sai da tana Aisha ta ce a ya rasulallah har ka huce ka shigo gida to ai wata ɗaya kace za ka yi ko kwana 29 sai ya ce mata haba Aisha asharu haka za wa hakaza wa hakaza ita kwantar da hankalinki ai shi wata goma ne da goma da tara to in kai ne wa ba ya kai fushi baka je ka ƙara kwana goma ko ka kashe ta da mari ka ce ba ta yace da kai ba wani lokacin wa annabi alaihi salam in ho matan suka matsa fa alaihi salatu wa salam sai ho Allah ya shiga mai fadan ba tukun wai ke samun saukin sai wa Allah ya shiga akwai faran da wa matan nan wasu ka tarbe kowa suka suka hana annabi fitowa duk wanda zai leko in ya sallama annabi ya ce a ce ya dakata can sai abubakar ya sallama annabi ya ce yau shigo sai umar ya sallama ya ce kai ma shigo sai ce dan Allah mata na ne suka hana in fita in isar da sakon Allah ku lallasan mun su ku tambayan mun su laifin da ne masu in ba su hakuri kai ko yanzu kunya kake ji ma kace ka yi ma matar ka laifi sai a ce ai ya zama saka rai hakuri yake bada ba ta hakuri wanda ya ji ka ya ba ka hakuri sai na abuka yace Aisha yanzu da ke ake ma annabi wannan rashin kunya ya buge ta sai na Umar ya tumar mashi sai na Hafsa sauran matan kowace ta kama gabanta sai manzo Allah ce sai to kuwa ka ake alƙalanci sai yana ya koya Aisha nan wajen ya koya Hafsatu nan wajen bayan annabi ya fidda Abubakar da Umar sun yi fushi sai ya dawo ya ce ma Aisha ya kin san ni jarumi ne ya kika ga ina sharbi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai da abun wasa kaman ba a yi ba sai da wa Allah ya ce to annabin nan za ku rinka ma haka Allah ya ce to na shigo faɗa dama abubakar ya fushi zai fita yana cewa wallahi idan za ku yi ma annabi haka Allah zai taimake shi mala'iku za su taimake shi jibril zai taimake shi mutanen kirki ma za su taimake shi sai gashi Allah na cewa fa in tazahara alai fa inna Allahu maulahu wa jibrila wa salil mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahira أثابوا إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات حظها سيبات وأبكارا sai wanda Allah ya shiga faɗan tukun suka shiga sai sai musu sai na shi ce da yawa zan yi kura ina son ima annabi wani abu eh kai ya rasulullah da kai magana kuma yanzu sai ka ji Allah ya tsomo baki shi yasa ba mu san mu yi maka magana to da haka a mata Allah ya sa mu maza jaraba su yi hakuri su ma a maza Allah ya sa mu mata jaraba in ke naki mijin in zaki dinga yi mai masifa ya shiru to wata kan ta bude baki za ta ya dade ta da maza ya yi kwallo da ita ya kore ta ce ta gidan baban to ita ma ce haƙuri a tasbihun shin za ku yi haƙuri da zamantakewa in ƴaƴa ne Allah ya jarrabi iyaye da ƴaƴa ƴaƴa su yi haƙuri da iyayen su ma iyaye su yi haƙuri da ƴaƴa in kai kana cewa aini ƴaƴana duk abin da na ce musu za su yi kai dai ka yi sa'a ne ka kai daraja annabi nuhu ne aka ba shi kan'ana tasirun in Allah ya baka ƴaƴa fantararru to kakka ce ni ba amin haka ni wallahi sai in a a yi ta addu'a Allah ya shirya jaraba ce Allah ya maka haka nan kuma ƴaƴa idan Allah ya yi maku iyaye fantararru a tasbirun shin za ku yi haƙuri da jaraba kana da uba kullum sai ga ka Allah yaka mutumin kiri amma ya je ya shawo giyar shi ya yi zina shi gidan karuwai shi ne in kuma ka tattala ya watsa to kaka ce ni wa gaskiya baba wannan abin ya ishe ni ni a a a tasbirun shin za ku yi hakuri da aljarabar da Allah ya muku ta iyayen wani matashi ya taba zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni dai Allah ya jarabe ni da mahaifina duk abin da na samu na tattala na tattala sai ya zo ya kwashe shi ya watsa ai akwai irin almubazzarai sai maza Allah ya murmushi ya ce to ai an cewa malika la'ajika je kai hakuri da kai da dukiyar din nashi ne je kai hakuri annabi bai ce ai mai tawaye ba da haka Allah subhanahu wataala ya ce waje anna ba'adukum li ba'adin fitna mun sanya sashen ku da sashen ku a jaraba in masu mulki ne talakawa haka ake kullum masu mulki ko da ba su yi gani suke suna ma talakawa kokari su kuma duk abin da masu mulki za su yi talakawa Allah wata rai suke da Allah ko ku taba jin shugaban da yana kan mulki ana mun gode Allah sa alheri sai dai Allah ya isa Allah ya tsine kudin mu ne aka danne azzalimai kaza kaza shi kuma yana shegun talakawa ba su da godiya mun masu kaza mun masu titi duk ba su gode ba haka muke ba to Allah ya sa talakawa su zama jarraba ga masu mulki masu mulki su zama jarraba ga talakawa ba za a gane ba sai an raba jiha sai wanda shugaban ya sauka aka samu wanda ya bi shi lalacewa ya ɗari to lokacin sai ka ji ana ta dawo dai dawo dai to ya dawo ya ne ba kuke la'anta shi ba ba kuke tsine mai ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da mulki yake cewa na rantsa muku da Allah in dai na bar duniya na tafi babu wata rana da za ta zo sai wacce za ta zo bayan da tafi ta shari haku game da Allah yau ana ta wayyo wayyo to gobe ta fi yau shari jibi ta fi gobe mai mulkin da yake yanzu ana ta wayo talauci ba tsaro ba kaza ba wani ya hau shi ma wanda ke bayan shi ba ya iya kokarin shi ba abubuwa sun taɓarɓare kaza kaza kaza ko to shi ma wannan na hawa shi ma yana shi suka taɓarɓare shi ma wanda zai zo gaba wanda ya bi su taɓara ne zai zo gaba haka za a yi ta taɓarɓarewa haƙila mulki sai dai kuma ita duniya tun da Allah ya duniya dama abu biyu suke tafiya cikinta daɗi da rashin daɗi kullum su ne cikinta yau ɗin nan da ka rasa na ce ne wani kuma na nan ya samu abin da tun da ya zo duniya bai taɓa samun shi ba ba haka ba ne to da Allah shi wajen shi akwai ranar tafi yau to kai kuma wa to haka Allah ke duniya kullum daɗi ne da rashin daɗi duk yadda ake kukan talauci ko mutane na cikin talauci wallahi wasu na nan arzikin da suka samu da wadatar da suka samu a cikin wannan gwamnatin wallahi ba su taɓa samun shi a baya ba bari buga ma misali yanzu akwai wani wanda ka kaddara mutuwan nan ya shekara ta fi arba'in amma ko taki ɗaya bai da shi balle kwata balle rabin fegi gina gida da Allah yanzu irinsa a wannan gwamnatin ɗari nawa suka yi gida suna da iyaka to da Allah su ba hiski Allah maimaita mana to amma kuma wasu na nan su kuma a shekarun baya suna da jalin miliyoyi yanzu sun zama bashi ya ishe su su kuma za su ce Allah maimaita mana to da haka haka duniya take abu biyu take tafiya da shi in ka ji daɗi to ka ƙara fakewa a fada Allah ya tabbatar maka da daɗin in ka ji rashin daɗi ka fake a fada Allah ya kauda ma rashin daɗin ya kawo maka daɗi shine adalci kawai amma ba mai iya ma ɗan adam sai Allah ko Allah ma zai da ya sa mai karfin mulki dai yanzu nan da Allah zai ce ma kowa ne ya faɗi bukatar shi in ka gama faɗi da ka tsallaka kwata sai ka ce af ya ka dawo ba ka muke ba a tasbirun Allah subhanahu wataala ce to wai shin za ku yi hakuri da musibar sashen ku da sashe da Allah ya jarrabe ku ko ba za ku yi hakuri ba wa kana rabbuka basira Ubangijinka ya kasance mai gani ne da al'amuran bayan shi duk abin da bayi suke Allah na gani kuma zai musu sakamako da shi subhanahu wa ta'ala na'am wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana lawla unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana kawai laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw tuwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana allazina la yarjuna liqa'ana wa'inda ba sa kaunar gamuwa da mu sune kafirai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man karaha liqa'a Allah karaha Allah liqa'ahu wanda ya so ya hadu da Allah to Allah zai zai so haduwa da shi wanda ya kyamaci haduwa da Allah Allah zai kyamaci haduwa da shi to kafirai wanda ba sa ƙaunar haɗuwa da Allah wanda idan ɗan adam ya zo zai mutu a nan ne ake gane ya so haɗuwa da Allah ko bai so haɗuwa da Allah ba lokacin da mutu ya zo zai mutu idan mutumin kirki ne na Allah ne mai kiyaye iyakokin Allah ne to Allah zai aiko mala'iku guda ɗari biyar da sufofin mutanen kirki shi an shi ƙarshen jiya shi don ladan shi ta tabbata a gun Allah. Mala'ika ɗari biyar. Kuma ko da lafiyar shi lau, ko irin haɗarin nan ne a ce ai baga tatan ya mutu, to sai Allah ya ɗora mai wata jinya wadda mala'ikun nan za su ansa. Wataƙila bayan ya mutu zai kaji ana cewa jiya nan ya ce mana wallahi shi duk ya rasa abin da ya dame shi duk da yana jin jikin shi wani irin to wannan jinya ce Allah ya dora mai dan a anshi jinya shi ga mala'iku to idan suka zo yana kwance to za a raba rayuwar shi biyu rabi tana ganin lahira rabi tana ganin duniya shi kuma yana a tsakiya yana magana da mutanen duniya yana magana da halittar lahira to inna Allah ne yana kwancen nan sai ka ji yana maganganu yana cewa da Allah kuma tsaga baki nan sun shigo ku ba su gobe su shigo kai baka ga kowa ba sai ka ji ba ana cewa wani ya fara sambatu a kai ne zai ke sambatu shi ba sambatu yake ba ga baki nan alhamdulillah an mun bushara alhamdulillah Allah mun gode maka Allah Allah ka sa mu bar duniyar nan lafiya ko daga nan ma sai mutane masu hankali ga an kama kuka ko ai kun je yana cewa kaza shi ya ga abin da ya gani to kuma tunda ya raba ni he da wajen wani me na kuka daga kaji ina cewa mun yi sa ai mun yi sa alhamdulillah ku dai ku yi gaskiya ku riƙe amana ku sada zumunci ga kannan ku nan ku kula da su ku kula da iyayen ba haka ake ba ya ta yin wasiya ya ta yin wasiya ya ta yin wasiya yana murna yana fara'a in ya gama shi haba da Allah me da kuka shara hawayenka mu ta mu ta yi kyau alhamdulillah to karshe lokacin da zai tafi sai wannan mala'ikun su ce to kaga abin da Allah ya tanada maka aljanna sai a bude mai gidan shi na aljanna irin horin inin jiya ayan gano sai ga suna dago mai hannu suna marhaban lale barka da zuwa sai ga abincin aljanna ga yanan an shirya mai sai ga gadajen aljanna sai ga abubuwa to sai mala'ikun nan ce to wannan shine abin da aka ce na an auliya akum fil hayatid dunya wa fil akhirah innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru fil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah sai to da haka mu waliyanku ne duniya da lahira in ka ce mu zauna nan duniya da kai ka ci gaba da shan wahala da matsaloli ga maja ga rashin tashi kwanciya hankali ko ga kaza ga kaza to za mu zauna tare da kai kai ta shan wuya in kuma za ka biye mu mu tafi to bismillah wanne zai zaɓa sai ce a wallahi ni zan tafi gun ubangiji na Allah mu jira fi a'la Allah zan tafi gunka da haka sai a ɗauran shi ya ƙosa a ɗauki ma to man ahabba liqa Allah kenan da sun ci ran sai a naɗe shi a wani kyalle na alhariri sai sama ta hudu shi kuwa ɗan uwan ɗaya man kira liƙa Allah kenan shi kuma shi ma mala'iku ɗari biyar za su zo kowane mala'ika guda ɗaya an ce girman shi ya kai girman giwa kuma a cikin mummunar sufar da ya fi kyama a duniya su kewaye shi suna mai magana suna fesa wuta sai ka ga mutum na kwance yana jinya yana ƙara yana ihu yana kau da kai yana rufe ido haka za a dinga mai sai ka je yana ma mutane don Allah ku taimake ni za su kai shi wuta za su yi mun kaza za su yi mai kaza ku taimaka ba ka za a je na yi wani ma sai a ce kai sai ya irin ta malamin nan na garin sai an jawo kofa an kulle tuku in an ji shigo a leƙa a haka aka yi ko yawa shi kenan ya ta iho ta iho ce ya ta abin da zai ana daddanne shi yana ihu haka za a yi bai san zuwa layara za su ja shi da tsiya su kai shi zuwa layara to layar juna lika'ana kenan to irin wa'in Allah ya ce allazina layar juna lika'ana wa'inda ba sa kaunar gamuwa da mu ba sa kaunar rahaman mu abinda za su rinka cewa laula unzila alainal mala'ika ana ta cewa mu musulunta mu yi imani mu ba mu ga shaida ba idan ana son mu yi imani da wannan annabin to a saukan mana da mala'ika ya gaya mana in ko mala'ika ba zai zo ba auna rabbana ko ko mu ga ubangijinmu ido da ido Allahn da ya aiko ka ya zo da kanshi ya ce shi ya aiko ka yi mai imani da kai Allah subhanahu wataala ya ce laqad istakbaru fi anfusihim haqiqa sun girmama al'amari a cikin kawunan su a ce za a ga Allah ai tashi hankali ne waja a rabbuka wal malaku saffan saffa waje a yawma idhin bi jahannam ita kake so a yi yanzu watan utuwan kabira Allah ya ce duk wanda ya so ya ganshi a duniya lalle yayi tsaurin kai tsaurin kai mai girma haka ba a ganin Allah a duniya idanuwa ba su ganin Allah a duniya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir idanuwa ba su ganin Allah sai dai ayi mushahada wannan mushahada makamin sufaye ne tunda mu almajiran su ne ba za mu magana kan mushahada ba sai wanda ya sani ya san yadda ake mushahada ana yin mushahada a ga Allah amma ga Allah da ido ba a gani sai na alkaramallahu jahu wata rana ya shiga mukami da hali yake cewa ra'aitu rabbi bi nuri qalbi fa qultu la shakka anta anta yace naga ubangiji na amma ba da hasken zuciyata yace kuma na gane shine nace la shakka tabbas anta anta kai ne kai ne Allahu ana ganin Allah amma da mushahada mushahada wani mukami ne na sufaye wanda bai san shi ba kada ya shiga layin Allah ka bamu mushahada alfahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta utuwar kabira yau mai rawan al malaika
ويقولون رجلا محجورا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله سبحانه وتعالى يتي آه ويوم ويوم يغون الملائكة يوم يغون الملائكة نعم الله سبحانه وتعالى يتي يوم يغون الملائكة أي رانجا كافرين ذا سجى ملائكو لا بشرى يوم إذن للمجرمين babu bushara babu farin ciki babu murna ga mutanen banza ka tambaye su wanda suka ga mala'iku a ranar yakin badar an kwashe lafiya da aka zo aka tattaru ga kafirai ga masu imani Allah ya ce jibril sauka da mala'ika dubu israfil sauka da dubu azra'il sauka da dubu na wuta sauka da ‘yan dako guda dubu duwan da aka kashe wuta su cirar da shi da aka zo ana yakin su waɗanda aka kashe suke duk wanda za a kashe sai ya rinka cewa kai shi a filin ne ya ga wasu ‘yan gajajjeru wanda bai saba ganin irinsu ba to wai su za su taimaka ne ko kogun muhammadu su kawo shi ke da Allah ka tsorata ɗauta kogi kaɗai da ya tafi ko sai su kashe shi amma duk wanda ba za a kashe ba bai gansu ba Allah ya ce ai ranar da za su ga mala'iku la bushara yawma idhil lil mujrimin babu bushara a wannan rana ga mujrimai wa yaquluna hijran mahjura kuma za su rinka cewa hijran kauracewa mahjura abun kauracewa ta tabbata a gare su daga rahama ubangiji nan irin wannan na taba ji akwai babban malamin nan Sheikh Malam Abubakar Turaita Allah ya jaddada mushi rahama amin yake cewa lokacin da aka yi jihadin no shari'a a ƙasar nan kasan shi komanda ne lokacin 99 ne ko yake cewa akwai waɗanda daga cikin arna suke gaya mai ce kai malam ba ku da kyau ya ce ai malam da lokacin da ka taho ya ce ai mun ga wani mutane ne yan kanana kanana su ne ke kashe mutanenmu ya ce wallahi mala'iku ne da haka har yanzu abin da zana kawo wannan dan kada musulmi su yi raunin kafa idan muka bi Allah muka kiyaye iyakokin Allah duk ƙarfin kafircin nan da kake gani zai zama kaman ƙarfin abin nan jab ce ta taho ta banki da ninkara Allah ya za'a yi ba sai dai ka ji kayan ba an wuce da shi to wallahi in muka bi Allah muka kiyaye iyakokin Allah duk abin da ake mana na neman sai an turmuza musulunci sai an wulakanta mu wallahi in za mu jihadi da wa'annan arna yanda ka san za a ce matin gidannin shan ne kawai nan da nan za ka kafirci a ƙasa abin da ya sa ka gaba mu iyawa sun zama irin mu mun zama irin sai suna tsoron mutuwa muna tsoronta kana tsoron ka mutu ka ba ƴaƴanka wa zai ɗauka su ma suna tsoron haka to shi yasa su ma suna haɗan suna tsoro ne duk wannan abin da ake yanzu da sojan america zai zo sai ka ce mai a'a ajabin diga kana ajata wa sai ka sa tsumma ka raɗa hannu ka ce danga za a yi wallahi ba zai matsowa bai matsowa dan da wannan wallahi ba zai matsowa a'a ya yadda dai daga nesa ya sai doka kai ma in kana daga ne kuma in yaga ka dauke daya to goma baya za su in su dubu ne to da an kara haka za su sai su wasu kafin ka ga sojan kafirci yana bin sojan musulunci da gudu yana kashewa sai ka ga sojan musulunci na bin sojan kafirci yana gudu yana kashewa abinda ake nema dai duniyar ta samu natsuwa zuciya ta samu natsuwa sai in ka samu natsuwa da duniya ba ruwanka da ita ka samu natsuwa zuciyarka ba ta tunanin kowa sai Allah wallahi ba ni iya taba ka la bu shawaya mu izil mujrimin wa yakuna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura nan kafirai sai ake kallon to ai kafirai suna ayyukan alayar aka samu kafiri yana sadaka yana sada zumunci yana tausayi yana girmama mutane ko yanzu ma yanzu ba azumi ake ba irin guraren da kafirai suke da yawa kuma ya ga da yamma sun sai fiye wata suna bada sun sai lemu suna bada saboda me wai tunda tunda wa'annan mutanen sun wuni suna jin yunwa bari mu tausaya musu mu ba su ruwa su sha to kana tunanin ba su da sakamako suna da shi amma sakamakon a nan duniya za a biya su da an gama hidimar azumi da sun buɗe shago ya ga jali ya karu kai ko naka yi gaga yayi kafa kai naka an aika da shi suna su an ba su ana an bayyanta da kyau to Allah subhanahu wataala sai ce wa qadimna sai muka yi nufi ila ma amilu min amali ya zuwa ga abin da suka aikata na wani aiki na alkhairu mun ba su shi a duniya to alayara in sun je faja'alnahu haba'an Allah ya ce sai mu sanya shi wata irin kora mansura wacce take mai watsuwa haba'an abin da ake ce ma haba da larabci idan kana da windo yayi saifin rana ai za ga rana ta hasko shi to in ta hasko shi za ka ran ganin wasu 'yan abubuwa na yawo wannan shine haba kuma wannan buɗe yake ai yawo yake ko Allah ya ce to haka muka mai da ayyukan ga su sun yi ayyuka amma tun a duniya mun biya su da an je lahira Allah mun yi ima mun mun yi sadaka sai ce ai kun ganta can an biya ku ga can tana yawo biyan da aka yi muku ba su da sakamako saboda ba su da tikitin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa qadimna ala ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura to kuma wannan aya ko da ke dai karatu ake an ce yanzu a bada lakani kuɗi ake bada da yawa yawa to ita wannan ayar wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura ana idan Allah ya jarrabi mutum da matsala ta an mai makar ka san yin makar gaskiya ne an yi ma manzo Allah ma idan Allah ya jarrabi mutum an mai makar duk an yi magani an yi magani irin a ce duk aure aunan nan an yi ka karshe su maliki su a ce a koma a na gida to ana tunanin makar ne ko jinni ne to idan ya in irin wannan ya samu mutum haka ita wannan ayar ana rubuta ta kafa tara dari ba ɗaya kenan ko wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura idan aka rubuta ta kafa tara sai a samu irin yan robar zanzan din nan ya dunkulallen nan da ita za a wanke rubutun idan aka wanke rubutun sai za an so a yi shi kamar da hantsi haka to sai a aje shi kada a rufe a bar shi a buɗe sai dare ya yi wannan mara lafiyan sai in zai iya tuɗewa ya tuɗe in bai iya tuɗewa a tuɗe shi a ɗebi wannan ruwan rubutun duk a shafe mai jiki wanda ya saura a bashi sha a yi kwana uku in bai warke ba ƙara kwana uku to in sha Allahu in dai ba ciwon ajali ba ne aka yi kwana uku sau uku Allah zai ba shi lafiya. An fahimta ko? Da haka ana yin wannan amfanin da ita sauran kuma to ya je a nema gun malaman lakani. Da wa kadimna alama amilu min amalin faja Allah wa ba an mansura ashabul janna.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأتم قيلا نعم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا صدق الله العظيم.
صدق العظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ce ashabul jannati yawma izin yan aljanna a wannan rana khairun mustaqarran sune mafi alhairun mustaqarran gurin zama wa asana maqilan wa asanu maqilan kuma sune mafi kyawun gurin baccin rana yan aljanna idan aka je lahira to za su ne za ka iske a mafi kyawun gurin zama gurin zama a ranar tashin alkiyama shine inuwa da arshi yau mala zilla illa zillu ranar da ba wata inuwa sai inuwar shi akwai hadisi ɗaya wanda manzo Allah ya lissafa mutane bakwai yace duk waɗannan za zama suna cikin inuwa da arshi akwai shugaba mai adalci akwai matashin da ya tashi a cikin jin Allah akwai mutumin da ya sadaka da hannun shi na dama amma hagun shi bata sani ba shine ka dauki sadaka ka ba mutum bai ma san sadaka kake nufi ba da mutane guda biyu wanda suka yi soyayya dan Allah suka haɗu dan Allah suka rabu dan Allah da mutumin da ya tuna Allah shi kadai idan shi ya zubar da hawaye da mutumin da zuciyar shi take rataye a masallaci ko yaushe tunanin masallaci yake da mutumin da wata mata ta kira shi kyakkyawa mai matsayi ta ce zina da ita ce yana jin tsoron Allah bakwai kenan ko maza Allah ya ce waɗannan mutanen bakwai suna cikin inuwa na arshi ranar da ba inuwa a sai inuwar shi akwai ma'aikatan alƙur'ani suna ciki masu lizumta alƙur'ani suna ciki wanda ya mutu a wajen neman ilimi yana ciki wanda ya shahada a filin yaki yana ciki wanda ya mutu cikin ciwon ciki ko ci ko gobara ko wajen haihuwa suna nan su ma akwai dai mutane da yawa da yawa suna ciki to Allah ya ce to su masu imani yan aljanna khayrun maqaman suna a mafificin gurin zama yanda Allah zai masu idan aka ji aka fa inuwa al'arshi Allah subhanahu wata'ala zai sa a kafa mu kowa kujera gwargwadon matsayin shi kai akwai inda ma ba kujera za a kafa musu ba mimbari za a yi musu su hau a cikin inuwar su ranka hangen yadda ake hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan mutanen da za a kafa mimbari din nan na haske yace har zai zama ya gabi ɗuhumul anbiya wal mursalu wa shuhada annabawa suna kishin ina su aka ba wannan mimbar shahidai suna kishin ina ma su aka ba wannan mimbar annabi ya ce ko masu mimbarin laisu bi anbiya a wala shuhada kuma su ba annabawa bane ko ba shahidai bane amma annabawa da shahidai suna son a ba su wannan mimbar sahabbai suka ce ya rasulullah ka gaya mana su mu san su yace su ne wasu mutane da suke haduwa a bisa zikirin Allah da kabilu daban-daban da jama'a daban-daban suna tattaruwa su ambatan Allah kuma su rabu akan ambatan Allah Allah ka sa mana cikin to kaga wa'annan suna da nasu bayan wa'annan ka san annabawa complete suna da nasu annabawa mursalai suna da nasu annabawa ulul azmi suna da nasu shi kuma shugaban majalisar baki daya yawo ba sai na gaya maka shi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa asanu maqila Allah ce kuma su ne mafi kyawun gurin baccin rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuran kayan baccin kailula baccin kailula shine kaman daga dan wajen sha biyu haka ka samu ka kwanta zuwa azhar shine kailula manzo Allah ya ce domin mutanen banza ba sa yin baccin rana haka manzo Allah ya ce an fahimta yace qilu fa innal mujrimin aw kuku fa inna shayatin la yaqilu ku dan rinka yin baccin rana hakika shedane ko mutanen banza ba sa yin baccin rana da haka mutum ya rinka kokari yana yin bacci a irin wannan lokacin to shi a baccin da za su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama za a zo a yi hisabi daga hantsi zuwa lokacin wannan baccin rana wanda ma manzo Allah ce kafin lokacin rana yan aljanna sun tafi aljanna suna baccin rana yan wuta sun tafi wuta suna baccin rana to shi yasa a gano za a yi tashin alkiyama ne kamar daga karfe tara na safe kafin sha biyu an gama kowa ya kama gaban shi amma kowa nan yanzu ai ya tuna na wai ko rigimar aiki da nafin aiki a kai wannan lokaci to kai ke kalla abin haka yanzu da Allah zaɓen Najeriya jefa ƙura ta Najeriya baki ɗaya duk in an gama lissafin ba wani katrida guda ɗaya bane yake shiga ciki ko duk in wanda ya danna na na huntuwa ya tafi na Enugu ya tafi na Lagos duk ina suke shiga ciki kuma sai a ce za a yi zaɓen daga ƙarfe bakwai na safe zuwa karfe shida an gama iyakan najeriya kadai ta yi zaɓenta daga karfe sha biyu zuwa wancan lokacin ta gama to ina ga ubangijin da ya halarci wannan abun sai ce shi kuma taron duniya baki ɗaya da zai zai shi ne daga karfe tara zuwa sha biyu ne na mamaki a ciki abu ne wa wamta su ne wa ayyuhal mushrikuna ne kadai kuku nan kuku nan kuku shiga nan kuku shiga nan ina an gama kai ke nema wani dogon bayani ko wani abu Allah ya yi hisabi ya gama shi yasa sai na umar ke cewa hasibu an fusa kuma a buɗa ma malam gurin nan maza Allah ke cewa hasibu an fusa kun kaula an ta hasabu ku yi makawunan ku hisabi tun kafin a yi maku hisabi idan ka je ranar kiyama nan jikin bangon za ku bashi idan ka je ranar tashin alkiyama duk iyaka abin da ka aikata an riga an gama kawai hannu za a sama ka wuce hakanan idan ka je ka aikata wani mummunan aiki hannu za a sa ma kawai ka wuce to da haka yan aljanna mutanen kirki su ne a mafiya gurin zama kyakkyawa Allah ka sa mu a cikin su haka nan kuma su ne mafi kyawun makilan gurin kwanciyar baccin rana kyakkyawa wanda za su yi kwanciyar su a aljanna su huta na'am wai mai abdu wai mace shaqqaqu samaa bil gama Allah subhanahu wataala ya ce kuma ranan nan wadda wadda sammai za su kekkece bil gamani da gizagizai ko kuma bil gamani da taurari wani zilal mala'ikatu tanzila Allah ce za mu saukar da mala'iku a wannan ranar tanzilan saukarwa daki da daki nan Allah ce za a kyakke ta sama ita saman nan akwai ƙofofi da Allah ke yi lokaci bayan lokaci kaga akwai ƙofofin wahayi tun daga annabi adam ana biwa ta ƙofofin ayi wahayi amma daga ran da aka gama yi ma manzo Allah wahayi an kulla ƙofofin ba a dina akwai ƙofofin saukan mala'ikun azaba waɗanda duk zamanin annaba suna zuwa amma daga zuwa annai Muhammadu an kulla wannan kofar hakanan akwai hanyoyin iska iskokin kala-kala akwai ruha'an haisu asa akwai mai sauki-sauki irin iskan nan da ke dazuwa daga magangaman sha biyu zuwa azara za ka ji da mai sanyi ita so ɗaya take sauka a duniya kullum za ta sauka so ɗaya ko kofar ta ɗaya ce in ta zo ta sauka ta wuce sai kuma gobe to ita in aka yi randa aka yi tashin alkiyama za a kulle ta akwai iskoki daban-daban masu tafiya kowanne da lokacinta to haka nan akwai iskokin kai saƙon Allah zuwa ga bayi ai hanyoyin kai saƙon Allah zuwa ga bayi wa'annan hanyoyin su kuma daga randa aka yi busa kiyama su ma za a kulle su to zai zama daga wannan an ɗinke sama ba shiga ba fita toron da za a yi tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai kekke ta sama da kudurar shi idan ya kekke ta ta zai umarci to zai sanar da mala'iku baki ɗaya to lokacin saukakku zuwa ga filin alkiyama ya yi idan nan aka yi busar ƙaho duk mutane za su tashi a firgice na gabas ya yamma na yamma ya kudu na kudu ya arewa yanda kai yanda kai gudu daga gabas kai yamma to sai ko mutanen yamma sun yi gabas to ina za ka kenan dole ka dawo in ma baka dawo ba to za ka iska wata wuta Allah zai sako wata wuta sai ta kewaye duniya sai ta dinga tattaro mutane ta dinga tattara mutane za ka zo ta tara mutane guri ɗaya to bayan ta gama tara mutane shine wani zulul mala'ikati tanzila sai Allah ya saukar da mala'iku sai umarce su ce duk inda wani aljanni yake ku tattaro shi su kewaye mutane an ce idan aljanai suka zo suka kewaye mutane aljanai yawan ziyanin ka mutane ninki goma za su kewaye mutane daga nan sai Allah ya ce mala'ikun sama ta ɗaya su sakku idan suka sakko su kuma in suka zo suka kewaye sun ninka mutane da aljanai ninki goma bayan sun gama sauka na sama ta biyu su sauko su kuma sun ninka da mutane da aljanu da mala'ikun sama ta ɗaya ninki goma na sama ta uku su sauko su kuma sun ninka mutane da aljanu da na sama ta ɗaya da na sama ta biyu ninki goma haka abdullahi ɗan abbasin ya faɗa haka za a yi ta ninki ninki har na saman bakwai su sauko to bayan sun sauko sai wasu mala'iku da ake ce ma karobiyun su kuma sun fi duk halitta Allah yawa ninki sau goma duk wata halitta Allah da ka sani to sun ninka ta goma to idan suka zo suka sauko to bayan sun sauko daga nan shine waja a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai bayyana da hamalatul arshi da kuma wasu mala'ikun na musamman wanda su ba taba zuwa duniya ba su wa'annan mala'ikun ba ma su san Allah ya wata halitta ba in ba su ba sai sun zo da sun zo kawai za su dinga faduwa suna ma Allah sujada an ce sujadar da za su yi ma Allah yawanta ya ninka yawan sujadin da aka yi ma Allah tun daga lokacin da ya halitta har ya zuwa wannan rana yawan sujadin da za su yi ma Allah to sai Allah ya ce ma taron duniya da mala'iku idan kun bi ni ne kuna ganin zan muku rahama dan sujada to ga waɗanda suka yi mun sujada ta ninka ta ku da haka kowa zan saka mai gurgudan aikin shi wani zulil mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku saukarwa wacce Allah zai yi misali to anan ne Allah subhanahu wata'ala zai ce ya ma'asharal jinni wal ins in istada'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allah zai ce to mutane to aljanai na ce abini a kiya iyakoki na ai kaza an ki to yau gani ga ku duk wanda ke nufin ya tafi wani guri a sama ko ƙasa ya tafi ina za ka aljanai sun kewaye ka mala'iku ninkin banikin an kewaye ka kuma in ka ta yi can ɗin inda za ka ba ta wasu ma maɗauyatin biya ne saman an nan na ita an aje gefe yau mutum baddalil arz da gairar arz wannan ƙasa an nan na ita kamar tabar ma an aje ina za ka zai zama wannan ranar babu wani abu sai san maya ma Allah ido yayi abin da to anan ne aka ce Allah zai kyala halitta sai sun shekara arba'in ba ci ba sha ba bacci ba zama ba kwanciya kuma Allah zai juya halitta ne irin yadda ka san ana juya masara wata kan wata to daga nan wani zama zai ishi mutane sai hadisin Buhari kai jama'a zaman nan hoye yawa sai mutane annabi adamu ce mu annabi adamu ne annabi mu ku zo mu je gun shi suna ganin za su yi gwaninta da an je gun annabi adamu ya ce kai ce ban iyawa ni da aka kai aljanna aka ce kai in ci itaciya na ci yau ni ta kai na nake in aka ce in wuce na sha ban jiran kowa ya kasa sai mutanen annabi ibrahim ce ku zo mu je gun annabi ibrahim su ma su shiga gaba abin su du a jago annabi ibrahim ce kai ko da fa Allah ya ce wata kazallahu ibrahim khalila to ko da ake ce maji dadin Allah ya ce to jin dadin wani nesa ne ba na kusa bane ce ni ne wani ƙarya ha uku kaka ku yi gaba a jagon annabi nuhu annabi nuhu ya ce ni da na ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara na kashe mu Allah bayi ai yanzu aka ce in wuce na gode ban kiyawa a jagun annabi Musa ya ce ni ne wani addu'a rabbana innaka atayta fir'auna mal auzinatu zuwa karshe aka halakar da fir'auna da mutanen shi ban iyawa mutanen annabi Isa ce duk ku kyale su mu muna da gwani ku zo mu ce gun annabi Isa a jagun annabi Isa ya ce ina ya ce ni yau ta kaina niki ni yau rigimar da ke kaina cewa aka yi ni dan Allah ne in Allah ya yarda da wannan ya zan yi da kaina a'a gara nabi isa ya ce to ya wannan jama'a ba zai fishe ku ba gaskiyan magana ku sai gon annabi muhammad shi kadai zai iya wannan abu mutane na zuwa su iske manzo Allah sai su ga ya kafi biyu sai su je gun na farko ashe wannan nabiyin alqur'ani ne dan alqur'ani na fassara annabi ne annabi na fassara qur'ani ya annabi muhammad kace a a yace ni abu biyu ne ciki na imma shakiran imma gafuran shi da haka kun ga annabi muhammadin nan sai a je gun manzo Allah ce me ya kawo ku kaza kaza ce ku tsaya in zo da mun kayan nawa ne bari in dawo ya nufi fada Allah ya je zai faɗi ya suje Allah ce maso ai an gama sujada a duniya me ya kawo ka me kake so ai roƙi abin da kake so a baka yace Allah zuwa ne so nake duk mutanen nan ai masu ceto dan aljanna ya ce aljanna dan wuta ya ce aljanna kuma ka cika mu alƙawari na Allah ya ce an gama a ɗauko mizani a aji kan ma a zo a gaya masa an kawo ma'auni an aji sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi kuma alƙawalin shi da Allah wala sau bai wadi ka rabbuka wata da Allah ya ce zai mai kyauta sai ya yadda ya ce masahabbai na rantse muku da Allah in dai sai na yadda ne wallahi sai na wai ga gidan wuta ba al'umma ta ko ɗaya zan ce na yadda sallallahu ta'ala alaihi wasallam don ya kamata mu kwana bayanin da tsawo sai Allah ya kai mu mun karanta ayar gaba sai mu cigaba da bayanin da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarka alqur'ani Allah ka sa alqur'ani ya cece mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu Allah ka biya dukkan bukatun mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barakallahu alazim wa ballaga rasulul mustafa alkarim alhamdulillah rabbil alamin akwai tambaya wa alaikum salam na'am eh shi sanya kwalli ga maza makaruhi dan kwalli yana daga cikin adam mata sai dai in mutum zai sanya shi ne dan magani kuma duk da haka an yi rangwame ga tsofaffi tsofaffi maza za su iya sa kwalli su wannan ba ma hanci ba ne amma dai sa kwalli adam mata ne an ce makaruhi wannan shi ne insha Allah akwai wata ana zama haka da masu waya masu daukan abu da rika sa wani salin iyaka ne suna dan bata dauka wasu da Allah ayi kokari duk wanda zai kawo wayar shi nan a ya sa dan ya dauka karatu to ya rika kokarin kashe layukan ko ya sa ta salin dan kada ya bata ma wasu daukar dan da yawa zaka ji ko ina aka tura sai ka ji wannan abin da waya kafe ana yin shi a can kuma ya hana abin da za a na kira shi Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatu Allah ya shaida mu Allah ya shaida ayyukan mu salati goma ga annabi
Alhamdulillah ga.